الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يجي إذا عرف هذا فأعظم نئيم الآخرة ولذات ولذاتها فأعظم نئيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله إذا بك فإنشوانا to mu sani mafi girman ni'imar lahira da jin daɗin lahira shine kallon fuskar ubangiji jalla jalalu wanda wannan ita ce aqidar ahlus sunna cewa mu'minai za su ga Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama za su ga ubangiji subhanahu wata'ala bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya shigar da su aljanna ya ni'imta su da ni'imar aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi fi ru'yati rana gobe alkiyama za ku ga Allah subhanahu wataala kamar yadda kuke ganin wata a daren 14 ba tare da kuna turereniya wajen kallon sa ba dadan sha hudu kowa daga kai zai ga wata babu maganar wani ka kare mun wani ka kare mun kowa zai ganshi babu maganar turere ne ko turbutsetse ne wajen a kalle shi to haka za ku ga ubangijin kura na gobe kiyama Allah ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskokin a wannan ranar wato masu ni'im wanda suke cikin ni'ima ne ni'imtattu ne sannan kuma masu duba da zuwa ga ga ubangijinsu masu kallon ubangijinsu ne a wannan rana sabanin kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahdubun Allah ce su a wannan ranar wato kafirai waɗanda ake tsare su ne ake sha makance su daga kallon ubangiji ba su ganshi ba Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau har ma da ƙari alibu suka ce ƙarin shi ne ganin ubangiji rana gobe kiyama hadisai da dama sun tabbatar da cewa mummune za su ga Allah wanda ita ce aƙida ta ahlus sunna sabanin aƙida ta mu'tazila wanda suke cewa ba za a ga Allah ba kwata-kwata nassoshi na alkur'ani da sunna sun tabbatar da wannan hakanan za a ji maganar Allah za a samu kusanci da shi babu ni'imar da ta kai wannan Allah ya magana da bawansa maganar da za ta kwantar masa da hankali da ji daɗi shi za ga kafirai Allah na cewa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ba zai yi magana da su ba ba zai dube su ba suna da ranar gobe kiyama suna da azaba wa ciki mai rarrazi to bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala zai sa mala'ika yi shela shin akwai abin da ya rage muku ya ku yan aljanna akwai wani abin da kuke bukata ba ku samu ba suka ce ya ubangiji ko kusa ألم تدخل الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل الجنة وتنجنا من النار ashe ba ka haskaka zuka ka far wato haskaka mana fuskokinmu ba fuskokinmu sun yi haske sun yi fari baka shigar da mu aljanna ba baka kuma tserar da mu daga wuta ba ai duk kai mana waɗannan saboda haka babu wani abin da ya rage kuma Allah ce a akwai saura shi da a lokacin ubangiji zai yi musu tajalli ya bayyana gare su su ga fuskarsa to shine annabi yake cewa fa ma ata fa wallahi ma atahum shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ilai wallahi babu wani abin da kuma ya taba ba su duk dadin da suke ciki na aljanna lokacin babu wani abin da za su so kamar kallon fuskar ubangiji ta ce ƙololuwar wato jin daɗi na aljanna a wani hadisin yana cewa innahu idza tajalla lahum idan ubangiji ya bayyana gare su wara'auhu suka ganshi na su ma hum fihi minan na'im za su manta dukkan ni'imar da suke ciki wani hadisi ibnu majah ya fitar da shi a cikin littafin sa as-sunan haka nan al-uqayli ya fitar da shi a cikin littafin ad-du'afa haka nan ibnu abi dunya a cikin wani littafin sa sifatu sifatul janna domin hadisi ne mai rauni wanda bai inganta ba cikin salsalarsa akwai al-fadl ibn isa al-raqashi wanda matrukul hadith ne hadisi ne mai rauni kwarai da gaske sauraka hadisan da suka inganta a babin sun wadatar tunda annabi yake cewa fa wallahi ma a'tahum shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ilayhi ba wani abin da za su ji suna so a wannan lokacin kamar kallon ubangiji subhanahu wataala wa fi an-nasa'i wa musnad al-imam ahmad akwai hadisi wanda ya gabata hadisin imam an-nasa'i da imam ahmad ibn hibban ya fitar da shi haka nan al-hakim ya fitar da shi sun inganta shi hadisi ne ingantacce hadisin ammar ibn yasir da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake addu'a a cikin addu'ar sai ke cewa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa shauƙi ila liƙa'ika wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa shauƙi ila liƙa'ika ina roƙonka jin daɗin kallon ila wajhika wato kallon fuskarka nabi yake a roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi jin daɗi na kallon fuskarsa ranar gobe kiyama da kuma shauƙi zuwa ga haɗuwa da shi shauƙin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ma ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala mu'minai za su ganshi a lahira a duniya ne ubangiji subhanahu wata'ala ya yanke maganar ganin sa ya yanke zancen za a ganshi ba za a ganshi ba lokacin da annabi Musa ya nemi ganin Allah rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا سوراك الدنيا النبي موسى يا نيمي ga Allah Allah yace ba za ka ganni ba kalli wancan dutsen da Allah ya tajalli ga dutsen sai dutsen ya rugurguje rugurgu annabi Musa ya fadi a sume an yi sabani shin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isra'i zuwa ga ga Allah subhanahu wataala mai iraji shin ya ga Allah subhanahu wataala da idanunsa ko bai ganshi da idanunsa ba da yawa daga cikin magabata abinda suke cewa bai ganshi ba saboda hadisin Abu Zar da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam har ra'aita rabbak qala nurun anna ara shin kaga ubangijinka yace haske ne ta yaya zan ganshi domin ya tabbata hadisi cewa hijabuhun nur haske ne shamakinsa haske ne yake shamak yake shamakance ubangiji sauraka ya ga haske an rawaito daga ibnu abbas yana cewa ya ganshi amma ba a rawaito ya ce ya ganshi da idansa ba bai ainai ra'sihi ya ganshi da basirarsa amma ba da idanuwansa ba shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wanda duk kai baka labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a lokacin da yayi mi'raji to kai ya ga maka domin Allah ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba sa riskarsa shi yake riskar idanuwa amma a lahira nasoshi sun zo da yawa da suka tabbatar da wannan shi yasa malaman ahlus sunna suke tabbatar da wannan abul hasan ali ibn umar ad-darqutni yana da littafi sunan shi kitabur ru'ya kitabur ru'ya littafi ne da tattara dukkanin hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sun kai yawan at-tawatur sun kai yawan wato adadin hadisi mutawatiri cewa Allah subhanahu wata'ala zai nuna kan shi ga muminai ranar gobe kiyama to babu dadin da ya kai wannan yace fi kitabis sunna li abdullah ibn al-imam ahmad yazo cikin kitabus sunna na na abdullahi ibn imam ahmad a cikin littafin da yake bige a hannun ɗaliban ilimi a zuba ba wannan ruwayar tana yiwa ko akwai nuskar da take ciki nuskokin nuskar da aka buga kofin da muke da shi ruwayar ta faɗi ko kuma ya zama wahami ne daga shi ibn al-qayyim yace ka annan nasa yawmal qiyamati lam yasma'u al-qur'an kamar mutane a ranar gobe kiyama ba su taba jin qur'ani ba ana karanta shi idza sami'uhu min ar-rahman yayin da suka ji shi daga Allah mai rahama fa ka'annahum lam yasma'uhu qabla zalika kamar ba su taba jin sa ba saboda dadin da za su ji a lokacin da suka saurari karatunsa daga shi ubangiji subhanahu wata'ala kansa wannan hadisin akwai shi a cikin kitabut tadwin na ar-rafi'i ta hanyar Isma'il ibn Rafi' daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga Abu Huraira sai da wannan isnadin bai inganta ba saboda shi wannan Isma'il ibn Rafi' akwai magana ta malamai a kansa mai rauni ne saboda ruwayar marfu'iya bata inganta ba amma akwai ruwaya daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi shi yake cewa ka annan nas lam yasma'u alqur'ana qabla yawm alqiyamah hina yatluhu Allahu alaihim kamar mutane ba su taba jin alqur'ani ba lokacin da Allah zai karanta musu shira da gobe kiyama wanda yana nan Abu Shaykh al-Asbahani fi kitab al-azama ya fitar da shi kamar yadda yake cikin ad-durrul mansur na Suyuti saboda haka sauraron sautin ubangiji maganar ubangiji ga bayansa babu shakka wannan ma yana daga cikin abin da bayi za su ji daɗin sa kwarai da gaske kuma ita ce shine ƙororuwar jin daɗi ranar gobe kiyama mala ya ci gaba da cewa
wa idza urifa hadha fa a'zamu al-asbab allati tuhassilu hadhihi al-ladhata huwa a'zamu ladhati ad-dunya 'ala al-itlaq wa huwa ladhatu ma'rifatihi subhanahu wa ladhatu mahabbatihi فإن ذلك هو الجنة هو جنة الدنيا ونعيمها العالي ونسبة للذات ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطئة عن ذلك تتقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها بالمعيشة الدنق فليست الحياة الطيبة إلا بالله وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في نعيم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وكان غيره يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بالسيوف وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله وما الناس إلا الآشقون ذو الهوى فلا خير في من لا يحب ويعشق ويقول غيره أف للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا ويقول آخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق ويقول الآخر اسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد ويقول الآخر تشكى المحبون السبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها الكلب كان علمه أعظم من علم العين إذا فقدت نوره نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان واللسان نعم واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا منه الروح وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة وما لجرح بميت إلام والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة
مالك يتي وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق فإذا مكفينت ونن menene wannan din da muka fahimta shine babu jin dadi a lahira da yake ganin Allah subhanahu wataala da jin maganarsa da kusanci da shi babu dadin da ya kai a lahira mutum ya ga Allah subhanahu wataala ya ji maganar Allah subhanahu wataala daga bakinsa sannan kuma ya samu kusanci da shi babu abin da ya kai wannan to idan muka fahimci wannan to fa a'zamul asbab allati tuhassilu hadhihi al-ladha mafi girman hanyoyin da suka da za su samar maka da wancan jin dadin huwa a'zamu ladzati dunya ala al-itlaq wannan hanyar da za ta samar maka da wancan jin dadin ita ce dadin da yafi kowanne a nan duniya karabauta da hanyar da za ta sa ka samu ganin Allah a lahira a nan duniya karabauta da samun wannan hanyar shine mafi jin dadi dadin da yafi kowanne jin dadi a nan duniya wani jin daɗi ne wannan shi ne huwa lazzatu ma'rifatihi subhanahu wa lazzatu mahabbati ka samu jin daɗin sanin wane ne Allah ka samu jin daɗin san Allah subhanahu wata'ala a zuciyarka sanin Allah da san Allah shi ne kadarkon da zai kai ka samu wancan jin daɗin da aka gama maganarsa sanin Allah da san Allah ashe kenan babu wani abu mai daɗi kamar ka san wane ne Allah babu wani abu mai daɗi kamar ka sa soyayyar Allah a zuciyarka fa inna ladhalika huwa jannatud dunya wa na'imuha al'ali sanin Allah da san Allah a duniya shine aljannar duniya shine ni'imar duniya ta koli ta kololuwa sanin Allah da san Allah aljannar duniya kenan ni'imar duniya ta kololuwa wa nisbatu zalika ونسبة لذاتها الفانية إليه كفت كتفلة في بحر kwatankwacin jin daɗin duniya wacce take ƙarewa idan aka kwatanta ta da wannan ni'imar ta ƙoli da mutum zai samu a nan ta hanyar sanin Allah in aka kwatanta ta duk kowane jin daɗin duniya kamar tofi ne a cikin kogi nawa yake ka tofa yawo a cikin kogi nawa yake wannan tofin to duk wani jin daɗi bai wuce wannan tofin ba ita ce kogin wannan shine kwatancenta fa innar ruha kaga kwatancen ba kankani bane ko tofi a cikin drum kai ko a bokiti ai ballantana a cikin kogi fa innar ruha wal qalba wal badana inna ma khuliqa lidhalika domin da ruhi da zuciya da gangan jiki duka an halicce su ne don su san Allah su so Allah an halicci ruhinka da zuciyarka da gangan jikinka don ya san Allah ya bauta wa Allah ya san Allah ya so Allah ya bauta masa don wanda aka halicce shi wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba zai yi ka bauta wa Allah ba ka san shi ba ba zai yi ka ce kana bauta Allah ba babu soyayyarsa a zuciya babu shi soyayya da kaskantar da kai gaba ga Allah subhanahu wataala shine bautarsa to dan wannan Allah ya halicci gangar jikinka da zuciyarka da ruhinka fa atyabu ma fi dunya ma'rifatuhu wa mahabbatuhu dan haka babu wani abin da yake sanin Allah da san Allah dadi a duniya babu abin da yake san Allah da sanin Allah dadi a nan duniya wa aladdu ma fil jannati ru'yatuhu wa mushahadatuhu babu abin da ya fi daɗi a aljanna kuma kamar ganin Allah subhanahu wa ta'ala da sa shi a ido ka ga Allah ka sa a idan wannan shi yafi komai dadi kuma aljanna fa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu qurratul uyuni wa ladhatul arwahi wa bahjatul qulubi wa na'imud dunya wa sururuha san Allah da sanin Allah shine farin cikin idanu shine jin dadin ruhi shine bahjatul qulub wato walwalar zukata shine ni'imar duniya da farin cikinta bal ladzatud dunya alqati'atu an dhalika tanqalibu alaman wa azaban dukkan wani jin dadi na duniya kowane iri ne wanda baya tare da san Allah da sanin Allah kowane irin jin dadi ne ya zanto babu san Allah a cikin sa baya da alaka da sanin Allah to wannan yana rikidewa ya juye ya zama radadi ya zama azaba duk wani jin daɗi da ya wofinta daga sanin Allah da san Allah to wannan jin daɗin ƙarshe zai rikide ya zama azaba ya zama wa mutum raɗaɗi wa ya buƙa sahibuha fil ma'ishatin dank ma'abocin wannan jin daɗin ya wanzu a cikin rayuwa mai ƙunci falaisatil hayatu tayyibatu illa billah babu wata rayuwa mai daɗi sai tare da Allah ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى التي ومن أعرض عن ذكري ولدي يبجريوا مغنتا شين القرآن لأبن دي قنساه na wa'azi da tunatarwa da tsoratarwa da albishir ya bijire ma wannan ya je kama wasu abubuwa da rayuwar duniya sabanin wannan fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ce to yana da rayuwa ta kunci zai rayu a kunci koda kuwa a zahiri watakila kana ganin shi kamar lafiya lau amma ba lafiya lau yake a ciki ba zai rayu cikin kunci da damuwa da takuruwa shi ya san yadda yake azabtuwa nafsiyan a cikin zuciyarsa duk wanda bai imani da Allah ba ko ya bijirewa Allah ya bijirewa dokar Allah to ko kana ganin shi a zahiri face face a takure yake a cikin zuciyarsa wallahi babu walwala babu nutsuwa a cikin zuciyarsa yana rayuwa ce rayuwar kunci shi yasa za ka ga mutum cikin wata ni'ima ta a gani a faɗa amma sai a ce maka ya kashe kansa ya rataye kansa ya harba kansa ya harba 'ya'yansa da matarsa me ya zafi haka saboda kuncin da yake rayuwa wannan ni'imar da kake gani ta zahiri yana da katon gida yana da mota yana da abin hawa yana da aikin yi wannan duk ba shi ne ni'imar ba inda har ya zanto a zuciyarsa babu kwanciyar hankali ba ta za a taba samun kwanciyar hankali ba sai da imani da Allah idan babu imani da Allah a cikin zuciya to duk wani abu da zai zo ko mun kankanta sai yanzu nan sai sai gurbata wa rayuwar mutum rayuwarsa dai babu imani da Allah a cikin zuciya dai babu tuna Allah babu tuna ranar lahira dan kankanin abu sai kaga mutum ya dugunzuma ya shiga wani hali saboda haka wanda duk ba zai yi imani da Allah ya aiki da aiki da daukarsa ba to ba zai ba shi ba rayuwa mai dadi man amila salihan dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba sai ba zai samu da dadin rayuwa ba sai ya yi imani ya aiki na kwarai sai da imani da aiki na kwarai ake samu da dadin rayuwa a nan duniya wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yuti kullu zai fadlin fadla ku nemi gafarar ubangiji ku tuba zuwa gare shi sai ya jiyar da ku dadi anan yumatti'ukum mata'an hasan ya jiyar da ku dadi mai kyau anan babu ta yadda za a samu wannan sai tare da istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ne ce falaisatul hayatu tayyibatu illa billah وكان بعض المحبين محبين تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب wasu daga cikin masoya Allah sukan samu kansu a wasu wasu lokuta da suke cewa idan har ya zanto 'yan aljanna suna cikin irin wannan yanayin da muke ciki a yanzu to lalle suna cikin rayuwa mai daɗi a nan duniya ba su mutu ba amma lazza jin daɗin sanin Allah da san Allah da yake zuciyarsu suna jin su a cikin wata ni'ima babu wani abu da yake tayar musu da hankali duk wannan hayaniyar ta duniya ba ta ransu ba ta tayar musu da hankali suka ce in dai har 'yan aljanna ma haka suke ji irin yadda muke ji a nan yanzu to lalle suna cikin jin daɗi wanda mataki ne da babu wanda yake kai shi sai wanda ya riƙe Allah tabau ya zama baya waiwayin komai sai Allah subhanahu wata'ala to shine dukkan wani abin da yake kaiwa ya komo a gabansa baya daga masa hankali baya canza masa zuciya ibn al-qayyim yake cewa lokacin da aka kama ibn taymiya aka rufe shi yace a gari wasu abubuwa in suka taso mana na tashin hankali muka dugunzuma hankalinmu ya tashi muka ruga mu je mu same shi gashi a kulle amma sai mu same shi hankalinsa a kwance yayi mana magana sai kwantar mana hankali sai mu ji kuma mun dawo cikin hayyacinmu saboda haka waɗannan bayan Allah suna cikin jin daɗi saboda me saboda sun cika zuciyarsu da san Allah da sanin Allah wa kana ghayruhu wannan ibn qayyim ya ambace ta a baya can a farkon karatun mu ya mun kawo ya kawo wannan maganar tana cikin madarijus salikin ya kawo ta cikin igasatul lahfan ya kawo ta cikin alwabilus sayyib ya kawo ta cikin littafin sa miftahu daris sa'ada da rawdatul muhibbin ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa ya ambaci wannan magana daga abi suleiman al-maghribi wanda daga cikin bayan Allah da suka gabata hakanan wani cikin bayan Allah yana cewa law alima al-muluku ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf da a ce sarakuna ko masu mulki sun san rin dadin da muke ciki to da sun yi rigima da mu akan su kwaci wannan jin daɗin daga hannunmu ko da da takubba ne wannan ibrahim ibrahim ibn adham ta rana da shi da abokansa su uku sun fita suka samu gurasa suka zauna suka ci suka a bakin wani wani kogi suka iburwa suka sha suka koma gefe shi ne ibrahim ibn adham yake wato gare masu mulki can suna ta mulki ana cikin manya-manyan gine-gine na alfarma da jin daɗi da kayan abinci iri-iri su ga su sun fito banda gurasa da ruwa babu abin da suke ci amma kuma hankalinsa a kwance ransu a nitse komai nasu babu matsala a cikinsa cewa da a ce masu mulkin sun san daɗin da muke ciki a yanzu to da sai sun yi rigima da sun kwace wannan din dadin namu sun hada da nasu wannan yana da cikin hilatul auliya na Abu Nu'aym ibn Asakir ya kawo shi a cikin littafin sa Tarihu Dimashq Ibn Qayyim ya ambaci wannan a cikin Miftahu Darus Sa'ada ya faɗi shi a cikin Al-Wabilus Sayyib da kuma littafin sa Igathatul Lahfan مالتي وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله su waɗannan ga abin da suke faɗa saboda mai saboda san Allah da ya cika zuciyarsu cikin ni'ima suke cikin aljanna suke kamar da ibnu taymiya ke cewa akwai wata aljanna nan duniya wanda duk bai shige ta ba ba zai shige ta lahira ba ita ce wannan ka san Allah ka so Allah ka bauta wa Allah yadda yake son ka bauta masa wannan ita ce aljannar duniya in baka samu wannan ba to ba za ka samu ta lahira ba ba za ka samu ta lahira ba don ta lahira ba a samun ta sai da imani da aiki na kwarai da lazina amanu wa abil salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula da lazina amanu wa abil salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim fi jannatin na'im saboda sai an yi imani an yi ko aiki na kwarai ake samun aljanna wannan imani da aiki na kwarai kuma shine aljannar duniyar ga wanda ya zanto ya lizince shi ya shiga ransa babu shakka zai ji shi a cikin wata ni'ima ta musamman a nan duniya to wannan kuma ni'ima ta duniya ita ce dalilin samun ni'imar sa ta lahira to idan ya zanto wa idza kana sahibul mahabbati al batila idan yazo wanda yake cikin soyayya ta ƙarya allati hiya azabun ala qalbi al muhib soyayyar ƙarya wacce take azaba ce akan zuciyar masoyi ya kulu fi halihi ga yadda yake faɗa shi mai irin wannan soyayyar ƙarya game da bayanin yanayinsa yana cewa waman nasu illa al'ashiquna zawul hawa wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shaqu saboda yana cikin wannan azabar amma duk da haka shi wannan azabar da yake wani dadi yake ciki yana cewa mutane ba wasu bane ba wasu bane mutane sai waɗanda suke cikin bege suke cikin soyayya wala khaira fi man la yuhibbu wa ya'shaqu babu alkhairi cikin wanda baya soyayya baya bege saboda haka shi yana cikin wata ni'ima yake daukan kansa yana bege yana soyayya duk da cikin azaba yake a azabce yake kullun yana tunanin wanda yake so din nan zai iya juya masa baya zai iya nuna masa kiyayya zai iya bata masa rai zai iya zai iya abubuwa kaza daban-daban amma kuma da ka gani yake yi shine yake cikin jin dadi har yake ganin ma wanda baya cikin irin rayuwarsa yana cikin azaba wa ya ƙorul akhar wani yake cewa a wancan baiti ne na abbas ibn al-ahnaf kamar da ke cikin diwaninsa a cikin raudatul muhibbin ibn al-qayyim ya kawo shi ya jingina masa shi kamar yadda yake cikin manazilul ahbab da kuma littafin madarijus salikin haka nan wai qulul akhar shi dai mutun na farko mai wancan baitin na farko al-abbas ibn al-ahnaf shi ne da yake sake cewa أف للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا ترد دنيا ترد إت دنيا إذن هر يزنتو متن الدنيا بيزنتو wanda yake so ba ko ake san shi wato idan ba a san ka ba ka so soyayya irin ta duniya to wannan duniya a bar a yi Allah wadare da ita ce saboda shi yana ganin wanda yake morewa duniya shine wanda yake cikin soyayya ko dai yana so ko ana san shi ko yana so ba a san shi ko yana so ba a san shi ko ba a san shi ko baya so ana san shi to wanda shine yake cikin jin dadi wani a haukansa kenan wa yaqulu al-akhar wani kuma yake cewa ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق باب الخير الدنيا باب الخير نعيم الدنيا idan ka zamo kai ɗaya tilo bal baka begen kowa ba a begenka dai baka bege baka san wani baka san wani ko baka san wata to kai baka cikin jin daɗi an barka baya wa yaqulu al-akhar wani kuma yake cewa uskun ila sakanin taladdu bi hubbihi zahaba az-zaman wa anta munfaridu uskun ila sakanin kaje ka samu gurin da zaka nutsu taladdu bi hubbihi ka so kai so wato ka ji dadi da soyayyar wannan wuri zahaba az-zaman zamani ya riga yayi gaba ya barka kai kadai wato ka abaka a baya ka je ka samu kai ma wanda za ka so ko wacce za ka so ku yi soyayya ba haka ba to shi kenan an tafi an bakka lakin ila me? aha to ya kama da shi a cikakke yadda ruwayar sadrul bait din take shine faskun ila sakanin tusarru bihi haka yake zahaba zamanu baitin abin nan albahrul kamil ne tashakkal muhibbuna sababata laitani wannan majnun lailani wancan baitocin bashar bashar ibn burd ne majnun laila qais ibn al-mulawih shi daman mahaukaci ne yake cewa ta shakkal muhibbuna sababata laitani tahammaltu ma yalqawna min bainihim wahdi فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي yake cewa masu soyayya suna ta kuka da irin wahalhalu da suke shiga saboda soyayyar da suka fada ciki suna ta kuka kowa yana kokawa kice to ina ma shi duka bala'in da suke ciki su dora masa shi su bashi babu ma wani wanda ya taba jin wata wahala a baya can ko nan gaba wani sha wahala soyayya duk a bar masa shi kadai to kaga wannan babban mahaukaci tashakkal muhibbuna sababata masu so masu soyayya suna ka kokawa da tsananin soyayya laitani tahabbaltu ma yalqawna min bainihim wahdi ina ma ni kadai na dauke dukkan abin da suke ji fakanat li qalbi ladhatul hubbi kulluha ni kadai in ta jin dadin wannan soyayya wato soyayyar abu ne mai dadi ina ma su bar min jin dadin ni tunda suna ta kokawa falam yalqaha qabli muhibbun wala ba'di babu wani masoyi da can ko nan gaba da zai samu wannan to shi fa ya haukace saboda soyayyar amma kaji wai dadi yake ji fa kaifa bil mahabbati to wannan fa soyayya ce wacce take tattare da azaba san wanda baya son ka baya tunaninka baya kula ka baya takai amma ka mayar da hankalinka ba ɗaya shi kake so kana cikin azabtuwa ko ma ya baka haɗin kai wata rana ya bata maka rai wata rana ya maka magana mai ciwo wata rana ya maka rashin kunya wata rana ya maka girman kai to zaka iya gamuwa da wannan amma kuma duk da haka ji kake kai kana jin daɗi wannan soyayya ce wacce take kunshe da azaba amma kuma masu ita suna jin daɗi fa kaifa bil mahabbati allati hiya hayatul qulubi to ina ga soyayyar da ita ce rayuwar zukata wa gizaul arwah ita ce abincin ruhi walaysa lil qalbi ladhatun wala na'imun wala falahun wala hayatun illa biha babu wani jin dadi babu wani abu da zuciya za ta samu walaysa lil qalbi babu wani abu da lazzatun babu wani jin dadi da zuciya za ta samu wala na'imun ko kuma wata ni'ima wala falahun ko wani rabauta wala hayatun ko wata rayuwa illa biha sai da wannan soyayyar فإذا فقدها القلب إذا زوجيا ترس ونن سوير كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها to zafin da zuciya za ta ji ya fi zafin da ido zai ranar da ya rasa haskensa wato ya makanci wal'uzuni idza faqadat sam'aha ya fi zafin da kunne zai ji lokacin da ya rasa jinsa wal'anfi idza faqada shammahu ya fi zafin da hanci zai ji lokacin da ya rasa shakarsa wallisan idan faqada nutqahu ko kuma harshe lokacin da ya rasa furcinsa sauraka duk wanda zai rasa san Allah a zuciyarsa babu shakka wannan zai ji zafi matuƙa fiye da yadda ido zai ji zafin rasa ganinsa ko kunne ji zafin rasa jinsa ko ido ko hanci ya ji zafin rasa shakarsa ko harshe ya ji zafin rasa furcinsa bal fasadul qalbi idza khala min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa ilahihi alhaq a'zamu min fasadil badan lalacewar zuciya idan ta rasa san Allah mahaliccinta wanda ya kage halittarta abin bautarta na gaskiya lalacewar da za ta yi a'zamu min fasadil badan ya fi lalacewar da gangar jiki zai yi idza khala min ruhi idan gangan jikin nan ta rasa ruhinta an sani da zarar aka ce babu rai a gangar jiki aka batta to zata za ta ribe ta lalace ce babu an zare rai sai gangan jiki to wannan gangan jiki dan awanni za ta fara sai ta fara wari cikin daga nan sai ta shiga lalacewa ta zagwanye to lalacewa da zuciya take lokacin da ta rasa san Allah a ciki ta rasa sanin Allah to ya fi lalacewa da gangan jiki take yi lokacin da aka zara ran da yake cikinsa وهذا أمر لا يس... وإذا خلا وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة wannan magana da yake yake cewa babu wanda zai yarda da wannan sai mutumin da yake da rayuwa a tare da shi wato mutumin da yake da imani ya san Allah subhanahu wataala shine wanda zai gaskata wannan magana da Ibn Qayyim yake saboda wanda yake matacce saboda wanda yake matacce ko ka masa rauni ba zai ji zafin raunin ba mali jurhin bi mayyatin ilamu wanda duk ya mutu to ko ka masa rauni ka soke shi ka kwarzane shi aikin banza kake ba abin da zai yi to haka wanda zuciyarsa ta mutu babu sanin Allah a ciki babu tunanin lahira a ciki to duk waɗannan maganganun da ake yi masa ma baya fahimta azabar da yake ciki ma ba jin ta yake ba baya jin ta saboda zuciyar ta riga ta mutu aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda yake batacce shine kafiri da bai san Allah ba bai san ina ya dosa ba zai zama kamar wanda muka raya shi da imani da sanin Allah muka sa masa haske yana tafiya a cikinsa hasken alkur'ani hasken shari'a hasken wahayi za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba afa man yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskar sa shi yafi zama shiryayye ko ko wanda yake tafiya akan kafafuwansa a miƙeƙen abu shakka babu haɗi sun ya tafi akan fuskarsa da wanda zai tafi akan kafafuwarsa sauraka duk waɗannan bayanan da yake yi wanda yake da rai a cikin zuciyarsa shi yake gane bayanin da ake da cewa ka san Allah ka so Allah ka bauta wa Allah bisa soyayya babu shakka wannan shine mafi jin daɗi na ƙoli a duniya wanda kuma shine zai haifar maka da mafi jin daɗin ƙololuwa na lahira shine ganin Allah subhanahu wataala bayan an shiga aljanna Allah ka sa muna ciki wal maqsudu anna a'zama ladhati ad-dunya huwa as-sababu al-musil ila a'zami ladhatin fil akhirah abin da yake nufi anan shine mafi girman jin dadin duniya shine sanin Allah san Allah so na kololuwa shine kuma hanyar da take kaiwa zuwa ga mafi girman jin dadi na lahira shine samun shiga aljanna da ganin fuskar ubangiji subhanahu wataala Allah ka samu dace abinda muka faɗa da rere Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh